إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon ci gaba da tafsirin ma'anonin alkur'ani mai girma a wannan markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaran yau muna ɗaya ga wata na safar hijira shekara bakwai, wanda ya daidai da sha uku ga wata na sha ɗaya shekara ta biyar. a darasinmu na ƙarshe muna dai cikin suratun nisa wanda mun tsaya a aya ta shidda kina insha Allah yau za mu tashi aya ta bakwai ta wannan sura suratul nisa bismillahir rahmanir
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم الكتاب إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا hasabuk kayan muhara tafsirin wannan aya a basananne tsoho al'ada wanda dai yau da gobe karatu ya ɓadda ta haida yanzu akwai sauranta a kawunan wasu bayan allah al'ada ta watan safar na ba a armi ba a bulaguro da sauransu illa abin da ya saura hayan sun san dai bulaguro ba a wasawa amma arman ne har yanzu suke kawo cikas na matsala waya arme a cikin watan safar to daman dai abu ne wanda bai da asali a musulunci watan safar bai kawo alkhairi ko shari babu wani abu a cikin wata wata ba shi da komi a hannun shi kuma yau da gobe ta karyatar da wannan labari ta karyatar da wannan canji da ake yi da yanda ake cewa ko tsuntsuye bulaguro a watan safar bai dawowa yanzu dai ko na gari jirgin da yake sama ba kasa ba ba mota ba ba ranar da aka ce a duniya jirgin sama bai yawo dubunnan jirage su je su dawo lafiya lau haka mota ta je ta dawo lafiya lau ba taba tsaye da bulaguro ba dalilin watan safar kenan kwaga kina yau da gobe ci gaban samun labarin ko'ina da mutane kowa jiki inda yake haka ne haka ba bayin babu bulaguro zaunan ƙarya ce kuma shirme ne kuma yau da gobe ya kwatanta mutane abin da daman ƙarya ce kuma dama ban bai da alaka da addini kudin canji ne na jahiliya aya mu ta farko a yau insha Allah aya ta 77 cikin suratul nisa a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة wannan aya a satin da ya gabata mu hara bayani kan wannan aya farkon al'amari bayan gallazawa da musulmi suka samu a garin makka bayan cutarwa da iri-iri sun yi hijira sun koma madina duk da haka ba sha musu lahiya ba to abin ya kai suna neman shan fansa ko su ma dai su kai su buga alhali an hana su hatta a makka hana su akai ku bari lokaci bai yi ba ba gaugawa ba gaugawa lokaci bai ba Allah ya hana su kuma har suka hijirar aka hana su to yanzu a nan Allah subhanahu ta'ala ya ba mu labarin halin da suka shiga kuma da lokacin da aka ba su aka ba su dama ko farata musu abin da aka ce na jihadi Allah ce alamtara illa alladhina qila lahum kufu aydiyakum faqimu salawatu zaka shin baka ga na adiba ta al'ajabi kadiba abin mamaki ga mutanen da da kahin wannan lamari wanda an ce musu kufu aydiyakum ko kame hannunku wannan abin yake tana min wata na muna tattauna da wani dan kalakato wanda shi aqida su dan san kalakato su warwansu da magana sunna iya inkarin iya wai kawo hujja ta duk iya sallah iya ɗau da makan hagu ina ka samun hujja ya kamun wannan aya alamtara ilalazi na ilalin kufu a idiyaku kai ashe hujja da yake kawa shi hujja ba a sakin hannu yawa ya sadalin ne hujja ba a sakin hannu mana ba rike hannu kenan hannu sake ake ya ce baka gaba allah ya ce kufu a idiyaku wai allah ya ce ku saki hannunku wai kufu ce kawo ku saki a larabci akwai fak inda ce fakku fak ne kama a ce sincewa ko saki sai ya ɗauka da kaf ta magana wani kun ayi ɗauka ta wannan a wacan ma'ana fakku ya ɗauka akan kaf a ta kaf rikewa ne da an ce a wannan abin da kawo sai ma kawo hujja a kanka cewa wannan ita ce aya rike hannu don ta ku rike ita ce aya ma za a baka aka ce za a gwargwari dalla dalla ta ce ita ce aya rike hannu maza kama sai dai mai ɗaure hannu ya kama hujja a kanta da duka magana wannan iya kwatanta jahilcin su da rashin sanin ma'anar qur'anin kanshi shi ka ta wannan hali Allah ya shaida mun gaba daya nan kira la iya maganar wa'inda aka ce musu ku kame hannu kuma ana kakku yaki kakku jihadi rike hannu kinaya ce ta rashin yaki kina kakku aka ce kurin ku ci gaba da tsaye da sallah ku ba da zakka mana ku yi ta ibada ku kan ku yi jihadi kan ku yaƙi lokaci bai ba in wannan in wannan karantar da mu addinin musulunci ba addini ba ne ba na ga ni kashe ni kashe ni kurin da ni na aƙida in zo kurin kashe ni a makarar kashe ni iya karantar da kai a iya buƙatar tattali da damar yin abin ba gaba hatta Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ma faranta hijira me yasa ake hijira ai inda baka iyawa ne baka iya tunkarar abokin adawarka baka iya tabbatar da ibadar Allah ya ka dama ka gudu kun ba kasa bace dan baka damar yin wannan abun aka ce kai hijira amma ta wannan hijira wajibi ce kai hijira ka bar garinka inda addinin addini naka zaka ce na ya tsaya a kace mu ko tun amma ka da sahabbai su ce kurin ga mun zo abin za a yi amma ka bar a kakku buku iyawa abin haɗarin ku aka riƙe abin kuma har suka yi tsawon shekara goma sha uku a garin maka a ba wannan kaki a kashe wannan a nan sallar salama za shi kan ɗaya cikin misali kamar yasar zai zo tsaya kan ɗaya cikin sahabbai ana mai azaba sahabin shi ne ya yi imani daga ce isbiru ali yasar fannin misali kuma janna ku yi haƙuri yalan yasar ku yi haƙuri makomaku gidan aljanna ce makomaku kurin baki shi ku hakuri yana iya cewa ya bigi mai bashi azaba ta bala'i ko ko da wata kobi ya ce bige shi a'a ku yi hakuri makon ku ta gidan aljanna kaga kenan inda duk da kan karanta da mu yan uwa yin taka tsantsan bin kan mataki shi ne addinin musulunci addini ne mai tsari ba haka ne kurin kara kai tsaye kurin ka ce kai kawa addini fasara da kanka kurin ayi kaza kurin aje a mutu ba haka bane ba haka makaranci addini yan uwa ta yanda ya zo ba da wani matsakar rana wani zo mana fasara kurin a'a ka bi yanda yazo haka addini yazo mataki mataki komi sai da hali Allah yake umarni ga masu imani wa idulahum mustaqim min qutum min batar khaliqo Allah umarni tattali yace ai wa idulahum kuma tattali mustata'atu min ce bakin iyawarku nan ga kenan kahin shiga fafatawa ko tankara abu kan gaba Allah ce ku yi tattali shi ne abinda musulmi za su fara yi kahin su tankara abu kan gaba tattalin da me za ka tankare shi da wannan shi da ake ce a yau babban kuskuren musulmi na duniya ko kasashen musulmin duniya rishin bin wannan aya da farko ita ce matakin farko ko ce dan ba na tunkara abukan gaba istidad duk abinda Allah ya baku na kirkire makamai ne na bindiga ce kartushi ne komi ku yi tattali na tunkarar su shi na ce ba a yau abinda ya tabbata raunin musulmi kan bayan dan uwa yayi wannan shugaban Malaysia matar Muhammad na cewa abinda Allah mana umarni muka bari aka waye gari yace wasu 'yan jama'a da ba su huce miliyan shida ba suna gallazawa sama da miliyar guda na musulmi su suke su ga dama da duniya su yan yahudawa yace mu ne muka bar umarnin Allah da ya mana na tattali yace ayo mun waye gari mu musulmi bindiga ya mun saya kartushi ya mun saya balle balle jirgin yaƙi da motar yaƙi ce dole idan muna neman izza ta addininmu ce dole sai mun koma wannan umarni na Allah sai mun bi shi kuma ce muna da wannan dama musulmi ba su wani uzuri a wajen Allah ce domin duk wani abu da Allah ke ba ɗan adam na ƙere-ƙere na dukkan kayan bala'i kowanne musulmi suke da mahi yawan shi ke wannan shine matakin farko na al'ummar musulmi na tattalin kare kai da tunkare abokin gaba shine istidad kenan ba haka ba kurin mu je kun su kashe mu ba haka ba ki ba haka ba in haka ne annabi ya hijira ku dubi hijira ma da yi sai da hikima cikin dare aka ɓoye cikin dutse aka fita abin da aka bi kai magana imani haka sauran sahabbai da haka yan uwa kullun addini mu dauke shi a yanda ya zo kada ka tsaka rana wani zama fasar addini ne shi yake so ka bi ku ta duka kubur hanya gaba daya yace an musu magana cewa ku rike hannunku ku tsaye da sallah ku ba da zakka haka al'amarin yake yace falamma kutiba alaihimul qital idza fariqun minhum yakhshawna khashyatullah aw shada khashya sai ga waɗansu fariqun ta fariqun minhum dan musulmi kun san a cikin kullum akwai bayanin cewa a al'umma musulmi ba a kullum munafukai wannan hali ne na wasu munafukai a cikin musulmin wanda suke cikin tawaga ta musulmi wasu daga ciki dan ta fariqun minhum suna tsoron mutane irin yanda masu imani ke tsoron Allah ko suna tsoron mutane yanda ya dace tsoron mutane kamar tsoron Allah kai so tsoron su ma ga mutanen ya fi tsoron Allah kenan kaga abu ya lalace wannan halin wasu ne daga cikin musulmi nan bayan an hana galaza ta kai gaya Allah ya bada uzuri ga musulmi cewa uzuri lil ladina qatalu bi annahum zulmu wa inna la ala nasrihim laqadir Allah ce an bada uzuri ga wanda ake yaka uzuri lil ladina ladina qataluna ce wanda ake yaka kenan su aka fara yaka ma kace ya ba su uzuri kuma yace wa inna la alansalim na kadir shi Allah mai iko ne kan ba su taimako kan taimakon su yanzu kenan magana ta zo ta fara magana damar tattalin magana yaƙi to yanzu ya ga waɗannan mutane da da da suke suke suna cikin mu ana magana ne cewa Allah a rubuta mana yaƙi ma wa qalu rabbana lima katabtana lima katabta alaina qital ya Allah dan mi ka mana me yasa ka farta mana jihadi a yanzu alhattun da su suke nema a yi domin suna cikin masu nema a yi to amma wa'annan cikin masu nema a yi akwai wanda suke da mugun hali masu zaki imanin kirki su suke cewa ya Allah dan me a yanzu aka farata mana jihadi laula akartana ila ajalin qarib alman halla Allah da a dan a dan ƙara lokaci ba yanzu ba an yi gaugawa a bari mu dan ƙara ƙarfi har dan lokaci a ƙara mana lokaci na jihadin wannan bayan ku kuke nema ya ce yan wanda kullum halin munafiki idan ana magana ta imani sai ga shi ne a gaba a baki su ne a gaba ai sun matsa ma gaban da gaske ashe a baka ne sai da abin ya zo kuma ya ga suna neman a a ɗan ƙara lokaci ma dama a baka ne Allah ya ce to waɗannan da suke wannan magana ta neman wai a daga lokacin farta jihadi ulmata duniya qalil ka gaya musu cewa in suna haka ne don gudun barin duniya don mutuwa suke haka to ita dai rayuwar duniya ɗan jin daɗin duniya mata ne kuma ta qalil ɗan jin daɗi ne kuma kaɗan ta kan ce mata abin jin daɗin bai da tsawo ɗan guntu ne kuma ta qalil ɗan jin daɗi ne kaɗan in ma kun rayu ya ce wal'akhiratu khairu na manitaka a malahira ita ce mahi alkhairi magawa limanitaka ga wanda ji tsoron Allah kamar Allah ka cewa bal tu'siruna alhayata duniya wal'akhiratu khairun wa abuka kuna hihita zaɓar rayuwa ta duniya alhali lahira ita ce mahi alkhairi akan duniya kuma wa abuka kuma sai mahi da mun ka samu hal abada ne amma duniya ko an baka ko an barka za ta kare kenan Allah ya ce wal akhiratu khairun liman ittaqa lahira ita ce mahi alkhairi amma ga wanda ya ji tsoron Allah ke lahira ta fi duniya da kake ciki da baka so ka barta lahira ka duniya lahira ta yi maka duniya yace wala tuzlamuna fatila kuma cewa a lahira Allah bai maka kenan gwargwadon aiki ga ladanka Allah bai rage maka bai tawaye maka ladan aiki ko tantance fatil fatil dan zare da yake tsakanin dan dabino Allah baga misali a dabino da qitmir da fatil da naqir fatil shi dan zare da yake tsakanin wannan dan tsakanin dabino mararaba wannan ta dabino ta dan dabino qitmir hotal da take ri dan dabino kuma cewa naqir dan dugo da yake bayan duka dan dabirun zaka dan dugo dan karami don Allah iya buga misalin kadan da su kenan Allah bai zalunta da kowa ko da kwatamincin wannan dan zare na tsakanin dan dabiru kenan Allah bai zalunta kowa abinda kai shine Allah zai baka to tunda kuwa ka san haka me zai hada kai kokarin aiki na gari ka bi umarnin Allah dan samun sakamakon Allah gobe kiyama Allah ya ce
أينما تكونوا يدر- يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عندك وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهذا القوم لا يكادون يفقهون حديثا na'am ana yan uwa din dai an san abin da yake kawo gudun yakin in zuwa gudun mutuwa ne sai Allah yake sanar da su ko sanar da kowa ma tunda ana magana da masu wannan hali masu tsoron mutuwar aina ma takunu idrukumul maut duk inda kuke mutuwa dai sai ta riske ku duk inda kuke sai ta je kullu nafsin za'iqatul maut kowa sai ya dandane ta wanda ita ma mutu bata tsira ba ko ita ma mutu bata tsibale kai ita ma mutuwar sai ta mutu ganta ruwa anan Imam Bukhari ya rubuta sauran wurare shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya labarin ita kanta mutuwar bayan ta doke bayan an kare kowa ƙarshe Allah zai kawo ta tsakanin wuta da aljanna a kawo mutuwa aji sufa kamar zaman da gwashi tsakanin wuta da aljanna Allah zai kira ya ahal aljanna ya ce fi shari'ibun ya su ɗago kai su diba ma haza me wannan wai bisan da ba su ce mutuwa ce a kira ya alan nar ma hada ya yan wuta sai su dago su ma kowa gashi idan kowa da yan wutar yan aljanna kowa ya zira ido ya kallon mutuwa sai Allah ya umarni a kama mutuwa a yanka a gaban kowa kuma a yi kira ya ahalar janna ta kuludu fala maut haka ya alannar ya yan aljanna ku yi ta dawama ba mutuwa an kare haka kuma yan wuta yan aljanna su kara warin ciki yan wuta bakin ciki ya karu su kenan ta mutuwa mutuwa za ta gaba daya balle kai da ke dauka kenan duk inda kuke mutuwa wannan sai ta cin muku sai ki kama sace walau kuntum fi burujin mushayyada ko kuna cikin wata ganuwa doguwa mana wani wani wuri ganuwa ce gaban garu wanda kuma mai dogon gini wanda bai shigowa mana duk inda ka je ka shiga tsaye kanka mutuwa sai ta je ina ne ba a mutuwa duk inda ka je in ina ka je ka dawo a mace ba in zaka ga tsira yau da ba ce a duniya an ci gaba a hau jirgin sama a hau kumbo ma mai zuwa sama a jin ina ne cikin duk ba inda mutum yau ko ina adam ya je in turance dai he a je a maido gawar kan kwanan gare nan aka kai amurka aka maido gawar ko a ta ma makwanta amurka kun tau yanci yanzu kasa an ci gaba ilimin zamani ya ci gaba a kasa kaza ba a mutuwa yan kai shiga ɗari biyu babu ba mu shiga ɗari biyu babu ita a nan dai ba wata ci gaba wata kasa ta a duniya saboda ci gaban ilimin ta na likitoci ƙwararrun likitoci sun kai ƙwarewa a ƙasar ba a mutuwa su sai an kai shiga ɗari biyu ko da musamman maka mutu saboda ƙwarewa duk ka ƙare kalanka da baraka mutuwa ya ga mutu yadda ke da makwantai a da magaran haka yake a washington haka yake a zira ko ina haka yake a duniya haka ake kun baka ganewa kullum kamar mutanen guda ne kullum ɗan shekara ɗari da ishirin tamanin goma ta haka duniya duk da kashi haka take duk da kaiwa duniya haka duniya take haka abin yake babu ɗari biyu haka yi wannan haka Allah tsara kayan shi kuma abin ya gagaru kowa ba mai maganin abin ba ta da magani na kenan mutum ya ta kan shi ya ce wa in tusulun hasanatun ya ƙulu hadin na indillah ga halinsu wani halin dukkan kafirai tun kayan annabawa tun sauran annabawa haka suke cewa su rinka canyi da annabawan Allah idan an aka musu kira ku bar bautar wani Allah ku kaɗaita Allah da ibada aka musu kiran tauhidi komawa kira zuwa ga Allah daga an samu ta ɗan matsala a gari ta rashin ruwa mai suke cewa dalilin ku ne dalilin a nan annaba ma aka annaba aka ko ya ce idan wani abu mai kyau ya same su aka yi ruwa mai yawa aka yi albarka sai na abu daga wajen Allah Allah kawo shi amma wa in tuzu sayyi'atun yaqulu hadi min indak idan nan sayyi'a idan wani abu na hori ya zo rushin ruwa wata alloba ta zo sai wannan dalilin kiran ku ne dalilin da Allah ya mullahu arziki komai gashi daga zan wanku babu ruwa don wannan halin mutane ne tun annabi nuhu har yanzu ina da nan garin akai ko katarban duz ko katarba aka ce an je gidan da ake zuwa babba aka kawo jaje na a roƙi ruwa gari ba ruwa sai malamai suka suka ce ai wannan abin da hana ruwa cikin abin suka kawo sun kawo sun sun kawo dole iri iri cikin abin babba suka kawo babba abin suka kawo suka rike suka ce sallah ta ahlus sunna sun suka kawo abu so suna sallah suna sallah a bakin tasha kurin shi hana ruwa da bagada haka kai ba ta wannan halin mutane ne wai duk abin da duk shiga daga daki a garin nan ga gidan karuwai nan ga gidan giya nan ga ana ce isa Allah ne dan Allah kalmar da Allah ke ce ta kai sama da tsaki dutse ya tsaki duk bala'in da ake wai ba ba kirwa ba sai kada ya tauhidi ya sunna ya ahli sunna halin mutane ne kullun ka suke Allah shaida mu kenan haka halin su yake idan ni'ima ta zo abu mai kyau a ce daga wajen Allah ne idan kuma aka samu matsala sai su ce wani abin min indik dalilin zawaka ne dalilin kiranka ne ka wani bala'i wai abin mamaki ku diba ha abu ne kace abu ne wai shekara nawa nan da yan kwanaki a nan malamin mai wa'azi shigar radio yake magana wai duk abin da kai bala'i da ya kai bala'i a dan kasal wani shi adda ba sallah ko wani shi adda ba sallah kawo duk bala'i da ke da kasal kaga da kun hankali duk shiga suka take ma Allah nan garin duk abin da ake ma Allah nan garin kowa san abin da ake yi amma wai wannan ba a haka ruwa ba ba ka bala'i ba wai sai barin hirin sunna to shi manzo Allah da bai yi ba me akai ko ta ba su yi ba he kurin an bar bid'a ta da maganar shikenan ya ruwa sai ka bala'i haka na kwanci hankali in kai wannan maganar to wa ka tuma amma kullum wa kullum maganar cewa wallahi in wa maganar ahlus sunna kullum ba hujjar su abu ne a bayyane ko ga dan adawa illa kun yi taurin kai ba wani abu wani da amma kullum ku gane wallahi kullum idan ana gwagwarmayya ko hura tsakanin gaskiya da ƙarya mai ƙarya mai ƙaƙali shi ke neman hujja ya nemo nan ya saki ya nemo nan ya kama kamun hujjoji iri-iri amma mai bin gaskiya gaskiya addinin Allah ne iya nan Allah ya tsara addinin shi ya yi kuda manzan shi komai ake hujja ya ka kawo baka wahala kun mutu rutuwa amma ƙarya dinin aka yi ta rushe sa'adu suna abu ne a hili a ta a bayan sallah ba mu muka ka addinin ba wanda ya ka addinin garuwa nan wasu ka inda ke addinin shi suka tabbatar da bai yi shi ne bai koya ba salama bayan bai koya ba kuma sahabban shi su ba su yi ba ba su koya ba he ma hanawa suka yi kuma anan mun karanta ruwa yan uwa anan amma mamaki littari a gidan wa'annan malamai da suke inkarin wannan magana suke cewa laifi da kin addu'a ba sallah kuma su jama'a da ba a littayin wallahi wanda suke karantawa almajiran su ne littayin da sun amince da shi duk makarantar gargajiya ta zaure wani littayin na risala an san shi ana karantawa illa a karanta a irin halin yahudawa amma a juyawa almajiri a yakin gaskiya a mai mugu fasara ko a rihe mai wurin abu ne ba a hannun ba a hannunsa yake umar ya hana ba mu ko he ma hanawa suka yi an samu malikawa malikin ya ce ba a yi a cikin samar danin can risala ƙashin ake limanci ko ya kawo cewa ba a yi wa kare malik ya karanta umar ya hana kuma za Allah bi ba duna alittayi ne a hannunsu yan wallahi idan ban mance ba wallahi wannan littayin tun muna yara sama shekara 30 da nawo muka yi shi makari alittayi ina littayi ina da shi sai ina gida aje na tarihi alittayin samar da gani ina ga labba 36 an ka dauko central six ka bin bayani su suke koya su suke karanta almajiransu amma wai a yau dan ahlus sunna sun zo sun karanta sun yi bayani sun ce ya kamata a yi aiki da abin da ke cikin littafin shi lahinsu ba mu muka ce ba ba a yi umar ya ce annabi bi ba kuma umar ya ce ba a yi ya hana malikin ya karhanta amma kurin mutane dan riƙe al'ada ka ce da ta da haka ake a da magaran kurin haka ne addini la za mu hudi kuma mun hudi kuma mun shiɗe ta rage ga mutum ya yi ko kai yi ta rage gare shi karshen ɗan wannan dalilin wannan sai su rinka cewa ba ta addu'a ahli sunna a kullum sha bayani mu addu'a muna yin ta amma yanda manzon Allah ya ce ai haka muke annabi sallallahu alaihi wasallam ruwan gasin ingantattu ya tabbatar da addu'a har ma ce ga inda ya karbuwa yace fa amma ruku'u fa azmu fi rabb wa masjud fashtahidu fi bidu'ai fa qamna asjaba lakum yace a ruku'i ba ku tasbihi yace a sujada yace ku yi kokarin ka bukatunku wuri ne na amsa addu'a ya kawo na magana cewa bayan sujada da dubur salawat na ma'ana bayan kaitayya kawo annabi salati ana annabi ce ku zaɓi addu'ar da kuke so haka shi manzo Allah kenan anan ne addu'a ba akwai addu'a amma ana yin addu'a ta roƙo a sujada haka bayan tahiya bayan sallama akwai azkar na ibada akwai azkar bayan sallama wannan suna akwai kina abu ne a rubuce ga yanda aka ce a yi amma yanda muke daban wanda ka maka wai fai za ka fansab wanda ya baka fargab to ayar ayar ce da magariya ko ko makiya ce ko madina ayar ce da magana eh wannan ayar ce da alqur'ani manzon Allah aka sabka ma da ita shi ya bayar daga sahabbai ya koya musu to shi bai gane ba an aka kare sallah ka huwa ake ai jabin addu'a sai kai yanzu shi manzo Allah dai Qur'anin shi asar kawa kuma shi ga yanda bai haka ba shi bai gane ma'anar ayan ba an kare sallah jami'in addu'a ke he kai yanzu abin akwai rashin tunani kwarai rashin fahimta addini wallahi amma amma maki sai a ja jahilai a ce ga aya alqur'ani amma wani hadisi a man amma qauman fa kasara su bi du'a fa karkanahum wanda ya mutane ruwa ta Abu Dawud wanda ya mutane limanci ya keɓance kanshi da addu'a bai musu addu'a ba ya hance su ai wannan ruwayar wanda san hadisi ya san mai hadisi ya san bata inganta ba to kaddara mu tsaya a wajen su ba san inganci ba ko eh ya tsaya a wajen ya inganta to nan ta aka yi jami'in addu'a ce wanda ya wanda limanci ya keɓance kanshi da addu'a bai ya mamu ba ya ince su to addu'a a ina ake yin ta nan shi aka yi a jami'in addu'a baka addu'a a sujada kawo kawo mamun naka baka addu'a a tayya kenan an ma addu'a ce hadisa ke ni ga wurin da manzon Allah ya ce ayi addu'a a sujada a cikin tayya shi manzo Allah haka yake yi kuma da ruwa ba ta da inganci ba ta inganta ba to mata inganta dai ta yayi ma'ana kuma ka ɗauko ɗan wai ƙaramin littafin hadisi din da kake ka diba yanda manzon Allah ke sallah ko aina ne ka ɗauko shi ka diba ɗan wa almajiri za ka ga annabi zama yana addu'a a cikin sallah a cikin tahiya bayan ka bayan tahiya da sauran wurare za ka iya addu'a da miri na mutakallim Allahumma ghafir li khati'ati Allahumma ghafir li warhamni rabbaka shi take Allah ga huta mini ka ji kaina shi annabi anan shi ka tuhuma kenan annabi ne addu'a ko shi ya addu'a kuma yawa kansa addu'a eh bice Allahumma ghafir lana ba warhamna a ce Allahumma ghafir li warhamni wajburni warfa'ni warzuqni haka ke addu'a shi kenan kenan manzo Allah ne shi hayin shi kenan dan wallahi so da yawa a lokaci guda suna faɗa da ahalus sunna bisa ganewa suna suka ne ga manzon suna annabi suka ne suna manzon suka ne idan ka ji ka soki ahalus sunna ba shi ka soka ba manzon da yace ai shi ka soka annabi ko shi manzo Allah ga yanda ko ga yanda kare idan ka soki ahalus sunna dan bai kaza ba a manzon da Allah ya aiko shine kaman suka kai tsi wala abun akwai abun wala akwai akwai abun akwai hadari akwai kwada akwai hadari ka abun gaskiya su a wajen suna adawa da ahalus sunna da kuna adawa ne da mai sunnan gaba daya eh kuna adawa ne da mai sunna gaba daya dan shi ga yanda yayi kuma ga yanda koya kai ka ce a yanda ake a garin ku haka za a yi an ba a yi ba kamar wanda bai naka ba sharri kamar sharri sharri ya da lokaci ya iyaka insha Allah na ka yanwa kenan kullum addinin Allah abu ne a hili ba wani shuba hujja tana nan aje ba kai zaka yi ta ba kurin ka ɗauko ne daga dalilin kun ka wadi ga ni manzo Allah ji kaza shine kuɗin da haka wannan daman ko magana haka suka ma annabawan Allah idan ga alheri daga wajen Allah yake idan aka samu matsala ta ce wani abin daga wajen ku dalilin ku ne aka samu wannan matsala ta bala'i a gari sai Allah yake cewa kul ka gaya masu wannan aƙida masu tsammanin sharri dalilin ko dalilin wane ne gaya musu kullum min indillah da alherin da ya same ku da wancan sharrin da ya same na imam horin imami ne ne ce kowanne kalkashin kudura ta Allah ne kowanne Allah ne hukunta Allah ka cewa famali haula alqawm la gadun fuka wani hadisa wai wannan mutane me ya same su me yasa ba sa gane bayani ana ta bayani ga hujjoji amma ba sa ganewa rikin rabo ne Allah ke waki me yasa Allah ke mamaki me yasa wannan wani mutane suke yin wannan magana me ya same su me a kansu ba sa gane bayanin Allah akwai mamaki daga cikin maganarsu sai Allah ke raddi kan magana ma asabaka min hasanatin ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا تو الله كتوى ما أصابك من حسنة فمن الله abin da ya same ka na kyakkyawa na alkhairi daga wajen Allah yake wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik nan cewa Allah yana magana da manzon shi wa da irin haka ana nihi ko da al'umma shi dan shine jikadan Allah zuwa gare su Allah iya magana da shi kai tsaye amma iya magana da al'umma shi ne duk abin da ya same ka na kyakkyawa daga wajen Allah ne daga- ma'ana daga cikin fadala ta Allah ne zuwa gare ku haka ya ce abin da ya same ka na mummuna mara daɗi famin nafsik wani abu ne daga cikin abin da kaka aikata ɗan wannan aya kamar da makutu ke cewa malamai sun shiga ta siman gan iri-iri ka yan murji'a ka yan kadariya ka yan ma- ta ta'ala sunan ɗan wannan aya ana tsaya akan magana da ake ciki masala ce wasu ke tsammanin alkhairi suka ga alkhairi daga wajen Allah yake amma suke dangana banna ko hadari ko wata matsala a ƙasa ko a duniya sai su dangana zuwa ga wani a can farko na mariya Allah ce kullu min indillah kowanne mana kalkashin kudura ta Allah yake nan kuma sai aka raba abun aka ce hasana daga Allah sai'a daga gare ka nan kenan Allah yakan kama bawa dalilin wani laihi da yayi kenan Allah ya saukar da bala'i zuwa gare su da wani abu da iri saboda aikin da suka yi shi ma wai dan su komo zuwa ga hanya ana muku jarrabawa don ku dawo kama dalilin laifinku Allah ya muku jarrabawa kuma yan waka ƙarƙashin wannan akwai kurakurai da da wasu ke yi sai ka ɗauki wai wani zai ga wani cikin matsala imma ta rashin lahiya imma ta kasara a dukiya sai kai ka yanki ta aiwa ne wani abu ne ma Allah Allah ne ya kama shi sai ka wani aika dangana mishi eh yan wa akwai kamu da Allah ke ma bayi dalilin wani aikinka kuma shi ma rahama ce ga wannan bawan a maka ukuba dan ka kuma ka hanya Allah yana ma bawa jarrabawa haka nan kuram ba abin da yayi illa dan ya jarrabi imanin shi kuma ya ƙara mai daraja a wajen shi akwai ruwa tabbatata daga cikin sun eh, cikin sun Tirmidhi haka Ibn Majah manzala iya magana cewa an annabi tambaya ayyun nasu ashadda bala'an a mutane suwa aka hima jarrabawa suka shiga cikin bala'i ya ce al'ambiya ya ce su mun amsal fal amsal wa suke kowa samun jarrabawa ya ce annabawa kuma bayan annabawa wanda suka yi kusa da annabawa kenan kullum akwai jarrabawa la dalilin imanin ka'yanwa akwai bawa mai kusa da Allah ciki mu kama annabin Allah amma ya annabi ce shi ne aka fi ma yawan jarrabawa nan jarraba ce Allah ya jarraba imanin shi ya ce bawa annabawa aka yi jarrabawa kun bayan annabawa wanda ya kusa da annabawa haka ake zuwa gwalgwadon da imaninka ruwaya imam bukhari ka muslim sun ruwaito abdullahi bin mas'ud ke cewa na zo na sama annabi sallallahu- manzon Allah yana cikin masassara sai na ce ya rasulullah innaka tu'aku akan shadida yace ajal inni u'aku kama yu'aku rajulan minkum yace zalika annaka ajrin yace ajal a ma'anar ruwaya da annabi sallallahu alaihi cewa inji ibnu mas'ud ce nazo na samu na samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana yana iya masassara sai na ce ya rasulullahi kwarai kana zazzabi mai zahi kwarai jikin kwarai iya zahin masassara ya ce ya rasu da kwarai kana zazzabi mai zafi sai manzo Allah ya ce mishi ai ni ina ina masassara biyun ta shi wanda ke da masassara ta shi da giran shi biyun namu ne in kana taransi da gire taransi da gire ya sa sanin da gire ke misali biyun ta mu yake ce biyun namu yake yi sai ibn musul ke cewa ya ce ana zalika laka ajrin kenan tunda masassararka bin tamu ce kenan ladanka bin namu ne ya ce ajal haka ladana bin naku ne kina Allah yana jarraba su da bala'i don ya ƙara musu daraja yadda tashi take bin tamu ya ce haka ladan yake sai ke cewa mamin musulmin yusibu adan shaukatan fama boko إلا كفر الله بها سيئاته هوتت بها خطيئته ko zunubahu yace ai dama lamarin da yake ba musulmin da zai samu wata musiba a jikin shi yace daga kaya kaya ta taba ka zuwa sama da kaya ta samu bawa musulmi wannan ƙaya da ta taɓa ka Allah zai kankare maka zunubi kuma ya baka hasana ya ma ka fara zunubi a kankare ma zunubanka ya ce kamar yadda ice ke zuba ganyen shi kaga wannan iya karantar da mu cewa ashe musiba kanta akwai Allah na ma ba musiba kurin don jarrabawa wata ruwa ta aisha cikin sai musulun ita a ce abin take cewa annan salasa na iya cewa ma min sha'in si mumin hatta shaukata tusibu illa ka taba lahu lahu biya hasana a hutat bihi biya khatiya mana khatayahu mana hadisin da iya cewa tana cewa annan salasa na iya cewa babu wani abu da zai samu musulmi na musiba yace daga kaya hatta kaya zuwa sama da ta sai Allah ya kankare mai zunuban shi ya ce ko a ba shi hasana dalilin wannan kaya nan wannan malamin mai shirin usail bukari hafiz bin hajar cikin fitar bari ƙarshen wannan ruwa ta aisha sai ki ce kaga a nan wannan ruwaya ta au illa kafar lahu lahu biya zunubahu ya ce au kusa ta nubiya ma'ana sai Allah rubuta mai hasana ko ya kankare mai zunubi ta ƙarƙashin wannan magana ya ce kenan bawa yakan yi Allah ya mai wannan magana ce ta hafisa fahimta cikin fatar bari ya ce kenan bawa da Allah yake jarraba da wani aibu wata musiba ɗayan biyu ne ya ce idan yana da zunubai sai Allah ya kankare mai wannan zunubai dalilin wannan abin da ya same shi na musiba ke ita kanta jarrabawa ga mai imani alkhairi ce za kan kare mai zunubi wata ruwa yake cewa bawa mai imani zai ka samu musiba ana kan kare mai zunubi har iske Allah bai zunubi ko daya ruwa ta na Imam Tirmidhi haka Ibn Majah kenan yace kuma yace idan ba shi da zunubin kuma ya ta zamanto mai hasana lada akan aikin da yi kenan yakan yi ita a jarbabawa da musiba ba tare ba da wai yanayi in wani ƙarƙashin wannan kenan mun fahimtar mas'ala guda kenan kadda ni ko kai kama wani wanda yake cikin musiba ka ce ai kurin wani saɓa Allah yake shi ne magana kurin wannan abu bai hannunka ba ka san ba wata jaraba ake ma wani eh ya san matsala a dukiya ne harshen lahiya ne akwai jarrabawa ta laihi akwai jarrabawa ta Allah daga ma bawa daraja a wajen shi mun ba ma iya hukumci ba san wacce ce bawa yake ciki kuma kanta kisa yan wani ingantatta ta hatarisun ƙur'ani ya kawo barbar inganci ma ta annabin Allah wanda aka ma jaraba iya kai jaraba annabi ayuba to annabi ayub annabi ayuba me ba annabin Allah ne maka diba abin da aka gama shi da shi na shi lahiya tsawon shekaru wajen goma sha bakwai sha bakwai ba kwana bakwai ba kuma cikin bala'i babu lahiya mai dukiya ne dukiya ya talauce gaba daya babu dukiya babu ɗiya babu lafiya wani yau inda ɗaya aka wa a cikin shi kenan babu dukiya gare shi Allah ya ta kuma talaka iya da ɗiya Allah kashe su alluba suka mutu gaba ɗaya kuma lahiyar tashi Allah ɗauke ta to har da bala'i da ko to kuma wani bala'in wani bala'in da ya zamna ba zama bai sati guda wata ɗaya shekara ɗaya a shekara na bin shekara sha bakwai hida kowa ya bar shi kowa ya ƙaurace mashi illa kuma matan shi duk wani amini kasan da man na gane dukiya ba gane masoyinka kun kana cikin sarauta ba gane masoyi ya ta ɓaci ta madu wani mutumin da ya zo daman allah ka abin ya zo daman abin shi kawo shi eh daman shi kawo shi kun babu zai zai a wurinka tana babu kenan wannan hida kowa bar shi to ayan ka diba hatta lokacin da abin ya kai gaya ai mata hatta ka suna cewa kai yana abu kai guda biyu su ne suke suka yi dan hakuri ma suke dan zawwa sai ta kai su ma sai suka saka a ransu an ya ku annabin Allah ba na abiyawa Allah ba wannan abin nawa ne an ya ba na abiyawa Allah ba ai a lokacin karshen abin da ya yanzu wannan abin da ya shi ne kai shi a takace dai ga dan dan ta'arizin neman Allah dan yayi mai abin ko kuma kai tsaye Allah ya yi mishi kuma Allah ya yabe shi dimi yabe ko ni mun aure ni wa ko Allah bai yabo cewa na wajin sabiran ayyub da ina jin sabira mun samu ayyub mai hakuri ne tanimul abd innahu awwab Allah mai yabo saboda abun ya ci jarabawa ka karshe ta san wai jarabawa ce ya Allah mishi karshe abin ba ya kowa ba aka mishi bayan ya ci jarraba ya hakuri abin da ba ma kowa ba aka mishi Allah ya sa wurin da yake da iya cikin arzikin inda yake baga ko sussuka ta alkama da ta sha'ir a nan aka mai ruwan zinariya shu ya cika wurin maimakon sha'ir yanzu zinariya ce wurin alkama aka mai ruwan azurwa wannan ruwa ce ingantata yanwa kuma Allah mai dame ɗiyan bayan cin jarrabawa haka nan kadda kai kama bawa hukumci wane da yake cikin jarrabawa wani abu ya ma Allah a'a Allah na ma ba ko ce kuma yan wa magane wa shi mai imani kaddara laihin ne yake yi Allah mai jarrabawa sai shi ne Allah ke ruwa ta inganta annabi ya cewa idza ahabba Allah qawmi bitalahum idan Allah ya so mutane sai ya musu jarabawa eh san ku ne Allah ya muku jarabawa dan ku komo kan hanyar Allah haka nan mu rage shiga lamarin mutane musu hukunci cewa na kaza kaza ne kaza ma Allah to nan Allah ya ce dai wannan magana cewa kenan abin da ya same ka na hasana daga Allah ne abin da same ka na mara daɗi daga wajen dalilin aikinka ne wannan dalilin kin Allah ya kama bawa dalilin zunubi da yayi shi ma dai mai kafara yace wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi shahida mun aiko ka matsayin manzo dan mutane dan amfanin mutane kuma kakka damu da neman shaida ko da ta wani Allah kadai ya isa zaman to maka mai shaida kai manzo ne nashi shikenan ci gaba
من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا نعم ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا نعم من يطيع الرسول فقد اطاع الله duk wanda ya da'a ga manzo kai tsaye Allah ne ya ma da'a domin Allah mai shaida wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha Allah mai shaida annabi sallallahu alaihi wasallama bai magana ta san zuciya sai wahayi da aka mai daga Allah shine ke isarwa don haka duk wanda ya manzala da'a kai tsaye Allah ne ya ma da'a kaga na yan uwa ina magana masu aqida cewa wai kurin sai nasin qur'ani kadai shi a nasin qur'anin yace wa manzan Allah da'a wa Allah ne da'a kuma yace shi bai magana ta zuciya illa wahayi kenan anan da manzan ya ba labarin cewa utitul qur'an wa mithlu ma'ahu an ban alqur'ani da wani abu daban kamar alqur'ani kaje sai ka ce sunna kenan anan wani shine hujja idan manzo Allah ce kaza kai tsaye kai da'a kamar Allah ce kaza ka kai da'a ne wa manzan Allah da'a wa Allah Allah bai raba ba duk abu ɗaya ne idan ka kayyana zaka kahurta da abin da tabbata wannan daga manzon Allah ke kenan wannan shine hujjar da'a ga sunna wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma dama amince ya karantar da su littafin Allah da hikima wannan shine sunna kenan kenan duk wanda ya manzan Allah da'a to ya ma Allah ne da'a kai tsaye haka manzon iya cewa man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asa Allah yace wa man ata'a al-amir faqad ata'ani muna sai abin da fakada kiran hatta manzon Allah ce yace idan ka mai da'a Allah ka ma da'a in ka saba mishi kuma Allah ka sabawa yace haka wanda yawa wanda na aika amiri na manzala ya aiki wanda wani aiki sai ka mai da'a to manzan Allah kama da'a da da'a ke ne yanda annabi sallallahu alaihi ka mai da'a daina dan aikin Allah to haka manzala ya ce haka idan ya aiki wani sai ka mai da'a manzan Allah kama da'a idan ka saba mishi manzan Allah ka sabawa kuma akan wannan gaskiya akwai hujja karara ta duk abinda manzan Allah zai ce kaza dole ka yi da'a cewa shi ya faɗi in ka yi da'a shi kama da'a kuma Allah ya kuma a nassin Qur'ani ne Allah ya ka damar ko umarnin yin da'a gare shi bayan ba wani maganin bambancin in dai aka manzan Allah ya ce kaza ko Allah ya ce kaza a wajen mai imani duk abu guda ne dole ka yi da'a gare su kakka raba ɗayan biyu kakar ba ɗayan biyu domin wa mene muke magana ta ɗauki dukkan nasin ƙur'ani maganar sallah maganar zakka duk abin da kan aka ce da kowa ya san ba mai gaddama kansu zai sallah ya san zakka ya san haji amma ba mai ka maka bayanin su dalla dalla ga yanda ƙur'ani ka tafasir sai kuma ga sunna ba yanda ka iya abin mamaki wanda za su ce ai su ba sa aiki da sunna da hadisi an kai musu tambaya domin sha tattauna wannan abin to ya aka samu sallah ya ce haka muka ga ana yi waya da abin da gane a garin sai ya gada wai waya da shiwa ma suna ce bai ta ba wai haka ya ga ana yi a naka samu zakka wani ya ce abin to ai zakka Allah ce manja ya kawo wanda ka hasana daya da ba manja bai hasana bai wasa misaliya to manja bai hasana bai wasa misaliya wanda ka hasana guda ya da ya kasance ta wanda ya zo da hasana iya da ya ka ciya lumki goma manja da sa tunanci falawa ashir amsaliya wanda ka sana guda za a lumka mai gida goma haka Allah ce ba wai hujja ce ta histi in za a yake zakka histi zakka an ka samu jika goma ya ka bada daya shanuwa ya ce shanu a saniya goma ya ka ware daya to kaga da shi ai da ka karanta cewa fa manja da hasanati wanda ya zo da hasana cewa fa lahu ba cewa fa alaihi ba shi Allah ta yi wanda ya zo da hasana ya ta falahu ya ce iya da ashar amsali halimci goma ka zama ce ba alai ya zai wuce kai a bayan shigo ta ake Allah ta yi un ka ka daya zaba go lumki goma zama zaka zaka ce aka sa aka samu goma a samu goma a bara daya ina san haka ta yi ba ta ta aka ka goma a bara daya ta ta aka ka daya a baka goma ko abin da bai bai da ma'ana bai da bai da alaka da ayyuka suke kawa to haka dole in wani idan mutum bar sunna dole shiga rudu kuma shi sa yan wa da aka bar sunna sai ka samu kowa yanda yake da ba ra'ayi ya koma ra'ayin su kenan babu babu tafiya guda sallah wannan wani ya ce kullum sallah du'a wuce kun ga da kun ga da haka take ko tunan ta dace wani ya ce a Qur'an ce warka wasu juru ba da komai a hadu ku ya tsaye kun a sujada an kare me yasa dole kowa zai abin da ga dama tunda babu babu cewa ga sunna da aka yi kana yi ne da kai ka gani haka nan sai ce wance to to sai ce na mai tambaya bawon Allah to na ji yaya kake ya ga mun ga sallah ko kuma maka ya ga mun malamin nashi ce to idan malamin ka ya koya maka yanda ake sallah dan ya kanta alqur'ani shi manzon da Allah ya aiko bai koya sallah ba kai da ta malamin ka kuma kike da manzon Allah karanta da ita annabi ya da mutane da sabai shine abin da suka ga yayi na ibada shi suke ɗaukowa sai su gaya ma 'yan baya ga yadda ya ruku'i ga yadda ya sujada ga dukkan da ya ibada gaba daya sai su gaya ma 'yan baya shi kenan wannan gaya ma 'yan baya ko dai na rubuta ga hannuwa na gaba sai zama nahi sai a bar shi kuma kai yanzu tsakara na kun ka ɗauki naka ka abin kware a kurudu na ka yan uwa tabbata duk wanda ya da'a ga manzo na Allah Allah ya ma da'a wa man tawalla wanda ya bada baya da nake magana ga da'a ga manzon da Allah ya ko kace kai ba kai ba to dai wanda ya bada baya yake biyayya gare ka fama arsalnaka alaima fiza bamu aiko ka ba a matsayin mai kiyaye kowa ya yarda ya imani ina alaka da balad aikin manzo kun isar wace ba a ce bai ka tsaya kowa ya ka kontrolan shi sun imani yan gari kaza sun dai sun bi a wannan ba naka bane kurin naka isarwa ce ba a turo ka ba don ka kiyaye he kowa ya yi ba ruwanka waya ƙulun haka na taku waya ƙulun ta wannan mutane ana ban labarin halin waɗannan munafukai idan sun zo inda manzo Allah sabai za su bayyana a baka su ma masu biyayya ne suna kan addinin Allah suna goyon ba addinin Allah suna nan kaman kowa masu imani amma a lokaci guda yace fa idza barzu min indik bayyata ta'ifatan minhum ghayr ladhi taqul idan suka huta suka barka suka koma gehi ga halinsu za su bi dare suna kulla kitimirmara ana kulla makirci da su kuma bayan sun zo a yi cikin jama'a sun bayyana da imaninsu su masu imani ne masu da'a ne amma Allah ce idan suka koma suna bin dare suna kulla makirci ga addini suna faɗin abin da baka faɗa ba ma a cikin dare suke to wannan abin da suke Allah ce wallahu ya kato ma yubayitun kyale su shi Allah an kaba gani shi Allah san komi kuma Allah yana rubuta abin da suke bin dare suna kullawal Allah zai rubuta gobe kiyama ya kama su da sakamakon kullun su dan haka fa'ari da anhu ka kauda kai mana kakka damu kakka rauka a kauda ba kaman ba su ba kaman ba su ba ka kauda kai kakka damu ana kaka kula da su fa'a'arda anhum kuma wa tawakkal ala Allah ka kau da kai ka manta da su amma ka dogara ga Allah ka dogara ga Allah Allah ya isa maka makircin su shi Allah zai zai maka maganin al'amara yace wa kafa billahi wakila idan kuwa ka kama Allah a wakil Allah ya isa maka shi kadai ya zamanto abin dogararka wakilinka a duk inda ma baka sa baka nan Allah shi ne wakilin kenan a inda suke kulla al'amarin Allah ne wakilinka ya san abin da yake kuma shi zai kare maka makircin su shikenan nan ga damu ci gaba أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
Allah ke cewa afala ya tadabbarun alquran shin mutane ba sa tsayawa ku aje hankalinku ku lura nan tadabbur tsayawa ka lura da abin da yake magana me ya kumsa me yake ciki me yake ba da hukumci a ce na akwai kira na ga musulmi ka ɗauko alƙur'ani ba ku in karanta samun lada ba a bayan karanta ta samun lada ana jan ka tsaya kurin ka rika lura kana fahimta menan da Allah ya ce kaza me yake ne me a cikin zan tsoka na darasi ai ka zai wasu malamai magabata sun doki aya ɗaya sun yi safa safa safa akan aya ta Qur'ani domin idan ba shakka duk idan ka dauko aya daya ka tsaya ka aji hankalinka ka dauki lokaci zaka samu abu da yawa a ciki haka nan akwai jan hankali shi Imam Qurtubi ke cewa karshen wannan aya ana umurta musulmi kenan bayan tafsirin Qur'ani da manzo Allah yake yi dan Qur'ani Qur'ana Arabiyya ne ga zai iwaje balarabe ne kenan an baka dama ka tsaya kurin kai kadai ka tsaya zaka karu da ba da hankali da fa'inta ayi alkur'ani Allah ce shin ba sa tsayawa su lura da alkur'ani ya ce walau kana min inda gairin la laujidu fi ikhtilafan kasira tabbas qur'ani wannan in ka tsaya ka dibe shi da kyau saka gano littaye ne muhukam tsararre ba tubka da warwara ya ce inda kuwa har ƙur'ani ba daga wajen Allah yake ba daga tsarin ne na wani ce da kun samu saɓani mai yawan gaske da a samu tabbuka da warwara irin wanda yake jin kwaikar littafi a yau na nasara ahalar kitab imma kirista imma yahud za ka samu kwarai tabbuka da warwara iri-iri yan wani lokaci ya yi sai mu ci Allah musalli ala Muhammad fa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته